بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mune wa Allah godiya ne kowa ne komai cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa wanda ya ƙara kaddara saduwar mu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan rana mai albarka ta Lahadi ‘yan uwa kamar yadda sanarwa ya gabata muna tare da babban malamin mu malam Muhammad Sani wanda aka fi sani da Ibn Hazm wanda ‘yan uwa sanin kanku ne cewa rannan muna tattaunawa mun fara waɗansu halƙoƙi wanda mun yi halƙa ta farko kenan mai taken babu wata daraja ko wani martaba ko wani matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama face irin wannan martaba da wannan matsayi sai kaga Sheikh Ahmad Tijani ko mabiyansa sun dauka sun bashi ko kuma fiye da haka wanda malam ya kawo mana nukuta nukuta har guda shida wanda dukkanin wani salo da malam yake bi shi ne in ya dauka a cikin littafi an ce kaza sannan sai ya dauko irin na manzon Allah din sai ce to wannan bai yi kama da kama ba ya janyo aya da hadisi wanda haka ma da muke fata zai ci gaba da gudanar da wannan karatu bisa yadda ya ɗauko ina ganin akramaka Allah tafaddal ina jin abin da zan wannan kenan mana ai gabatarwa a fara tafaddal mana bismillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام Allah madaukakin sarki godiya mai kowa mai komai wanda ya ba mu dama halarta a wannan kafa Isha FM domin gudanar da halakokin da muka tsara insha Allah za mu ta gudanar da su ina roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayen shi kyawawa da sufofin shi masu kamala ya mana gamdakatar ya samu dace kuma Allah ya sa fahimta mai kyawu a cikin zukatanmu gaba ɗaya da zukatan wanda muke gwagwarmaya domin su domin su fahimci cewa lalle kam an ɗora su akan kuskure da ɓata fatan mu mu da su Allah shirye mu gaba ɗaya Malam in ba a manta ba satin da ya gabata a cikin wannan mawdu'in da muke tattaunawa na cewa babu wata daraja da ɗaukaka da wata falala da Allah ya ba annabi sai ka samu Ahmad Tijani ya yi da'awa irin ta ko fiye da haka. In ban manta ba ko malam bai manta ba mun tsaya akan nukuta ta shidda cikin irin ababen da duka Ahmad Tijani ya yi da'awa irin su wanda an bayyana manzan Allah irinsu. Kenan za mu ci gaba ne, za mu tashi a yanzu nukuta ta bakwai. cikin irin ababen da Ahmad Tijani ke da kamanceceniya da shi da annabi cikinsu na falala da dukaka ko kuma ya kishiyanci annabi a cikinsu. Domin me hakan zai sa ya samu makana da matsayi a wurin mabiyansa don ya cin hadafinsa. Malam yau za mu tashi gaba ta bakwai. Gabar da za mu tashi yau malam gaba ce wadda tana daga cikin manya-manyan rukunai na imani. An gane ko? Wannan imani guda shida ne. Malaika Jibril alaihi salam ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin sifa ta mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama menene imani. Annabi ya zano masa kaza da kaza da kaza da kaza sai da ya kai sirri sai da ya kai wurin ƙaddara an gane ko? ya ce ka yi imani wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka yi imani da ƙaddara alkhairin ƙaddara ko sharri na ƙaddara shi kaga mumuni ba zai cika mumuni ba sai ya imani da kaddara imana kaddara wani ilimi ne na sirri na Allah maɗaukakin sarki wanda ƙalƙashin kaddara ne Allah ya tsara komi da komi tun farkon halittu ya zuwa abadan abada har abada kenan ina fatan mun gane Na'am.
duk abin da ka yana wakana cikin kauni kakab gaba ɗayansa, to Allah ya ƙaddara sa, ya tsara sa, yake tafiyar da shi tun gabanin ya samar da halittu. Idan ka gwanga wani sirri ne da Allah yake ɓanta shi, ina fatan mun gani. Shi yasa Abul Muzaffar As-Sam'ani a cikin abin da yake hakaitawa shi Ibn Hajar yana hakaitawa da gare shi yake cewa Sabilul ma'arifa في هذا الباب التوقيف hanyar da za ta sa ka san wannan babin na ƙaddara shine at-tawqif min al-kitabi was-sunnah ka dakata daidai inda alqur'ani da sunna suka dakatar da kai duna mahd al-qiyas wal-aql ba wai za a amfani da tsantsan hankali ba da qiyasi au na hankali ko kiyasi ba sa amfani a wannan bab faman adala an at-tawqifi fihi duk wanda ya karkata daga barin bin alqur'ani da sunna cikin abin da ya shafi sirrin kaddara dalla ya bata wa taha fi bihar fi bihar al-hayrati ko hirat gudani ya shiga cikin rudani na me yake ya shiga cikin rudani ولم يبلغ شفاء ولم يبلغ شفاء ولا يطمئن به القلب ولا ما يطمئن به القلب bazai samu waraka ba sannan ba zai samu abin da zuciyar shi za ta nutsu da shi matuƙar ya bar Qur'ani da sunna wurin fahimtar sirri na kaddara ina fata ana ji na malam kanin malam yace li anna al-qadara sirrun min asrarillahi ta'ala saboda kaddara sirri ne daga cikin asirran Allah maɗaukakin sarki, ikhtassal alimul khabiru bihi, Allah masani ƙwararre cikin sani ya bantu da sanin ilimin ƙaddara da sirrin da babu wanda ke tarayya da shi a wannan. Wa daraba dunahul astar sannan Allah ya sanya shamaki tsakankanin halittun shi da ilimi da sirri na ƙaddara. Wa hajabahu an uqulil khalq sannan Allah ya sanya hijabi game da sirrin kaddara akan hankalin halittu gaba ɗaya wa ma'arifihim da sanayyarsu lima alimahu min al-hikma saboda abinda Allah ya riga ya san shi na hikima haka falam ya'lamuhu falam ya'lamuhu nabiyyun mursal shi babu wani annabi da aka aiko wanda ya san sirrin kaddara wala malakun muqarrabun haka babu wani mala'ika makusanci da ya san ilimin kaddara sannan imam tahawi Allah ji kanshi yake cewa shi ma wa asl wa aslul qadar sirrul lahi ta'ala fi khalqihi asalin kaddara sirrin Allah ne madaukakin sarki a cikin halittunsa lam yatlu ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal babu wani mala'ika makusanci ko annabi ko manzo da aka turo wanda ya leka ilimin kaddara da sirrin kaddara kenan zamu iya gane yana malamin kanawi sirrin kaddara haƙƙi ne na Allah shi kaɗai shi yake banta sanin sirrin kaddara ina fatan mun gane so da komai Allah ya riga ya kaddara shi ya tsara shi ka bani ya samar da halittu an gane ko kuma kalkashin sanin ilimin kaddara da sirrin kaddara ne zaka iya iya hango ma yaushe ne za a tashi alƙiyama wanda kaga sanin yaushe za a tashi alƙiyama wani ilimi ne wanda Allah madaukakin sarki yake banta shi ina fatan mun gane to mala alkanabi na'am
yanzu mu koma cikin littafin addurratul kharida saboda kullum ina gaya ma masu shurare na littafan da nake amfani da su littafai ne abin dogara cikin ɗariƙar tijaniya akwai addurratul kharida gashi sharhi ne na aliyakutatul farida ina fata an gansa bayan shi akwai littafin tambihul azkiya na Ibrahim Yas, sannan kuma akwai al'ifadatul Ahmadiyya, sannan akwai jawahirul ma'ani, waɗannan littafan a yau insha Allah da su ne za mu tattauna mana da kana yanzu mu koma cikin littafin addu'ratul kharida juz'i na ɗaya shafi na ashirin da takwas juz'i na ɗaya shafi na ashirin da takwas ga abin da yake cewa yace sirrul qadar sirrul qadar لم يطلع الله عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا جيكو
لا جمال مالا نظيفية سر كدرة ينا حكيتو مغانا أحمد التجاني يتشي سر كدرة babu wanda ya leƙa shi, bi ma'ana Allah maɗaukakin sarki bai leƙar da kowa ba sirrin ƙaddara, la annabi daga cikin annabawa aikaku, la mala'ika makusanci a wurin Allah sai ce sai dai annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wa sallam. To, kaga nan ma a ce annabi Muhammad ya san sirrin ƙaddara, kaga wannan shishigi ne cin al'amarin addini. shishigi ne cikin al'amarin Allah maɗaukakin sarki. So da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baya sanin abin da Allah bai sanar da shi ba, bali abin da ya shafi ilimin kaddara, abin da ya shafi abin da Allah ya tsara tun kafin halitta halittu ya zuwa har abada, da abin da zai faru nan gaba, da abin da in ya faru ma kaka zai faru wanda Allah ya sani ya ce annabi ya san shi, to kaga abu ne wanda yana buƙatar hujja da dalili. Ina fatan mun gane. ya ce annabi ya san sirrin ƙaddara in ku annabi ya san sirrin ƙaddara annabi zai iya sanin yaushe ne tashin alƙiyama kuma dalilai sun zo da dama an tambaye annabi yaushe ne tashin alƙiyama annabi ya ce ban san tashin alƙiyama ina fata mun gane to amma abin da nake so a nura cikin wannan nasin da zan karanto na cikin addu'atul khalida kamanta kanshi da annabi cikin dukkan abin da yake da awa sawon abin gaskiya ne ko ba sai ya ce Allah bai leƙar da kowa ba daga cikin annabawa ko mala'iku sirrin ƙaddara ce sai annabi Muhammad. Sai ce wa qad atla'ani Allahu alaihi bil wirasatil Muhammadiyya. Ahmad Tijani ce ni makin Allah ya leƙar da ni sirrin ƙaddara ta hanyar cin gadon Muhammadiyya. Ta hanyar gado. An fahimci abu malam kanabi.
na'am malam an fahimta wato shi kaga wato annabi ya sani shi ma sai ya sanar da shi ko ya gadan masa da wannan sanin a a shurara ka ji yace sirrin kaddara Allah bai leƙar da kowa ba laman annabi daga cikin annabawa aikakke ko manzo daga cikin manzani aikakke ko mala'ika makusanci yace sai fa annabi Muhammad shi Allah ya leƙar da shi okay sannan ya ce wa kad atla'anillahu ni ɗin ma Allah ya leƙar da ni alaihi akan sirrin ƙaddara bil wirasatil muhammadiyya ta hanyar wirasa ta muhammadiyya
karatu ya fito malam ya fito ko yana kaga Allah ya ce Allah ya leƙar da annabi sannan shi ma Allah ya leƙar da shi kaga duk abinda aka baiwa annabi su yayi da awashi ko ko duk abin da shi ya kirkira wanda ba gaskiya bane ba ma yace an baiwa annabi su yayi da awa irin su shi kaga ya fito go ba wani annabi daga cikin annabawa da Allah ya leƙar da wannan sirrin sai annabi Muhammad ba wani mala'ika da Allah ya leƙar da shi yace sai annabi Muhammad sannan kuma shi ma Allah ya leƙar da shi kaga a cikin wannan zancen kaga iya akwai fifita kan sama akan sauran annabawa da baya saboda Allah bai leƙar da kowa daga cikin annabawan nan ba sai annabi Muhammad ya keɓance shi sannan ya keɓance Ahmadu Tijani da sanin sirrin kaddara tare da cewa ya hana sauran annabawa su gani sannan ya sanar da Ahmadu Tijani kaga cikin wannan nassin ma kawai za mu fahimci akwai da'awar fifita kansa akan sauran annabawa ina ga zancen wadih ne ma da nakala na'am akram kallahu sai dai juz'i da shafi
at-turatul kharida juz'i na daya shafi na 28 wannan magana zaka same ta a cikin at-turatul kharida na'am Allah ya bai lekar da kowane manzo daga cikin manzanni ba bai leƙar da kowane mala'ika makusanci ba sai annabi Muhammad sannan Ahmad Tijani ce ni din ma Allah ya leƙar da ni akan sanin sirrin kaddara ta hanyar cin gadon annabi Muhammad.
Allah ya To sa- sai mu je sai mu je gaba ma da alkanin.
Na'am.
Na farko dai da'awar sanin sirrin kaddara da'awa ce ta ƙarya ta banza. Ko ba wanda zai yi da'awar nan sai mutumin da yake ba mutumin kwarai ba ne. Saboda duk wanda ya yi da'awar sanin sirrin kaddara to ya yi da'awar tarayya da Allah maɗaukakin sarki cikin irin ababen da suka keɓance Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda kaddara gaibi ne da Allah yake banta da saninsa. shi ya san me zai faru gobe da jibi yaushe za a tashin alkiyama ya san yan wuta ya san yan aljanna ya san wanda zai mutu da imani ya san wanda zai mutu kan kafirci to kaga idan ko haka ne yace annabi ma ya sani shi ma ahmadu tijani ya sani subhanaka hadha muqtarun azim wannan ƙarya ce ko shakka ba Allah ke shi mai kare sannan kuma in akwai wanda zai iya ba wannan magana kariya muna shirye fito ya ba ta kariya kuma wani da shi. Yanzu za mu je nukuta ta takwas ma da alkalami.
To, an kare hukan lau. Na'am.
Maleka har yau a cikin littafin Addurratul Kharida juz'i na biyu wa juz'i na farko shafi na ashirin da bakwai kenan a juya takardan kawai.
Okay.
Malam Nazifi ya ce sami'tu shaykhana radiyallahu anhu yaqul na shi shehun mu Allah yarda da shi yana cewa al-qutubul maktum lahu tajallin yudahi tajalliyatil anbiya yace al-qutubul maktum shi al-qutub a cikin tsarin sufaye wani makami ne mafi girma daga cikin makamman da ake so sufi ya kai to shi al-qutubul maktum in ji Ahmadu Tijani lahu tajallin yana da wani tajalli idan aka ce tajalli bi ma'ana Allah yakan bayyana akan wannan kutub ya bayyana masa sai ce lahu tajallin yudahi tajalliyatil anbiya yana da tajalli da yayi daidai yayi kamanceceniya da tajalliyat na annabawa a shurara da kyau kaga akwai kamanceceniya tsakanin tajallin al-qutbul maktum yana da tajalli kuma tajallinsa yana kamanceceniya da tajallin annabawa akwai kamanta kansa da annabawa ko babu Gaskiya ne.
wani ya iya tambaya ya ce to ai al-qutbul maktum kinan ba wai Ahmad Tijani bane dan me zaka cewa nan Ahmad Tijani ne ke kokarin kamanta kansa da annabawa sai ce kaka yi gaugawa har yau dai a cikin wannan shafin da muka faɗa da juz'in da muka faɗa ga abinda Ahmad Tijani ke cewa a cikin addurratul kharidakin juz'insa na ɗaya shafi na ashirin da tara Ahmadu Tijani ya ce kad akhbarani sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hakikan sayyidul wujud yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban samuwa duka ya bani labari bi anni ana al-qutubul maktum ni ne al-qutubul maktum minhu ilayya wannan zancen da ya ga mani cewa ni ne al-qutubul maktum tsakani na da shi ne mushafahatan kai tsaye baki da baki ya qadatan la manaman a farke ba wai a mafarki ba ashe kaga al-qutubul maktum ahmad at-tijani sannan ahmad at-tijani yana da tajalli irin tajallin da ya daidai da tajallin annabawa One, three, ina fata an five, gane one, four, nine, Idan kaga a wannan gabar ma Mala Alkanawi Ahmad Tijani yana kokarin ya kamanta kansa da annabawa. Shi yasa da haka ne ya samu ya bugar da wawaye da jahilan zamaninsa. Saboda karamcin ilimi mai yawa a wancan lokacin da kuma irin yadda yake da'awa kala-kala yana yi wa kansa matsayi da manzila don ya samu wuri da mazauna a cikin zukatan jahilai. Tunda kaga duk abin da annabi ke da na falala shahararrawar da Allah ya ba sa ƙarƙashin nassi na Qur'ani ko hadisi sai kaga ya da'awa irinta. Sannan wani abin da shi ya ƙirƙire sama na falala da wuce iyaka ƙarƙashin nassoshin Qur'ani da hadisi ya bayyana manzon Allah sai ya da'awa shi ma yana da irinsa. To kaga wannan tashallin da yake batu anan abin da yake nihi bayyana Allah kiri da musu tsakankanin shi da kutubi Allah zai bayyana ma kutubi a fili gashi ga kutubi me yasa Ahmadu Tijani har yau a cikin Addurratul Kharida a wannan shafin da na gaya muku na 29 juz'i na ɗaya qala yace haqiqatu tajalli huwa zuhur haƙiƙar tajallin Allah shine bayyanar Allah bayyana kawai Allah zai bayyana masa an gane ko idan kaga anan malam alkanawi zaka ga Ahmad Tijani na da'awa ta wasu abubuwan da ma anzalallahu biha min sultan kuma sai ya ce nashi irin na annabawa an gane ko Ahmad Tijani ya ci gaba da cewa Allah maɗaukakin sarki ya tajalla lahu ya tajalla lahu al subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki yakan bayyana a gaban kutubi fi kulli lahzatin a cikin dukkan sakan ko kibtawar ido ko lahza mi'ata alfi tajalli sai yayi tajalli su dubu ɗari akan kutubi a cikin kibtawar ido sai Allah ya bayyana ma na'am
wai malam tajallin nan kamar yaya
Allah zai bayyana eh zatin Allah ne zai bayyana mu Ahmadu Tijani
malam saboda abin da da naji kana tajalli tajalli sai na cino ayar Annabi Musa falan ma tajalla rabbu للجبل وللجبل جعله دكا وخر موسى موسى صعقا To kan lura da kyau, ai magana game take a tsare take, barin ƙara maimaita maka ita.
To malam.
Yace al-qutubul maktum lahu tajallin yudahi tajalliyati al-anbiya. Yatajalla lahu al-haqq. Ana ji ko? Allah madaukakin sarki yatajalla lahu al-haqq subhanahu. Allah maɗaukakin sarki wanda ke da cikakken sarki zai bayyana a gaban kutubi fi kulli lahzatin a cikin dukkan sakan ɗaya ko kibtawar ido mi'ata alfi tajalli sai yayi bayyana dubu ɗari a gaban kutubi a cikin sakan ɗaya ko kibtawar ido kaga wannan tsantsar ƙarya ce da ƙoƙarin kirkiyar ƙarya ya dangana mu Allah maɗaukakin sarki wanda hakan ya fi shirka muni a cikin shara musulunci. Allah ke shi mu kare. Za mu je nukta ta tara. Nukta ta tara nan ya ce annabiyu lahu haƙiƙatun la ya'lamuha ahadun illa Allah. لا يعلمها أحد إلا الله تعالى وأطلعه عليها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة دون سائر الأنبياء وكذلك القطب المقتوم له حقيقة مكتومة لم لم يطلع عليها أحد إلا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأطلع الله عليها صاحبها خاصة أنا جمال أنا كان بكم أنا جمال
minti kaɗan da in duba wannan maganar da makomarta saboda nan takai na shagala ban rubuta juz'i da shafi ba amma zan iya samu su a cikin sauri insha Allah ta'ala ɗan yi haƙuri kaɗan.
A ba matsala mana. Ai masu Kana idan Eh, kana yi ɗan ɗan takaitaccen wani abu kahin abin nan.
da Allah ku yi mana sharing ɗin wannan shirin da Allah ku taimaka kuma kamar yadda muke ta faɗi wannan fejin ba feji ba ne na kowa waɗansu mutane sanannu feji ne na dukkanin musulmi dukkanin abin da ka ji ana karantowa sannan kuma malam kada wani ya firgita ya ga alkalawi a zaune wannan ba matsala wato idan ka zo za ka yi raddi ba alkalawi ba ne zai zauna a karawar lawo idan aka zo za a yi rashin wannan magana ba ni zan zauna ba shi mai fejin ne zai zauna
ne gaskiya yawa saboda kada wani ya ganna a zaune hakan kuma ya sa ya fi zuwa ya yi rada gaskiya ne
Allah ya sa mu dace yau amina rab imana akwai matsala gaskiya
matsaloli kamala alkanawi saboda wannan abubuwan shine nake so mu dinga leƙar da kanmu da su yan tijaniyar da suke biya wannan malami ko wannan shehin mu musu kallo kallo na nura da fahimta mu musu kallo tare da muna wofantar da wani kungiyanci da wani ɗariƙanci a cikin zuciyarmu mu yi ƙoƙarin hango gaskiya ko Allah ya mana gam da katar mu dace mu bi gaskiya haka dai muke fata gaba ɗayan mu da mu da su Allah ya fahimtar da mu gaskiya ba mu damar riko da ita da aiki da ita ya zuwa ranar da za mu haɗu da shi subhanahu wa ta'ala Malam Kanawi,
kafin malam ya buɗo ‘yan uwa kamar yadda kuka ji sanarwa akwai YouTube da na buɗe sabon YouTube wanda a ciki wato karatuttuka ne waɗanda ba su da yawa minti talatin minti ashirin dukkanin wanda ya duba profile nawa zai ga wannan YouTube ɗin ‘yan uwa muna so mu yaɗa da'awa ne ta shiga ko'ina da Allah dukkanin wanda ya gani ya yi subscribe sa'an nan ya yi lakin ya sharin da Allah ya shiga ko'ina fatan mu Allah ya ganar da dukkanin al'ummar musulmi addinin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daidai da yadda ya zo da shi. Wannan shi ne fatan mu, insha Allah. In Allah da wannan ma karatu idan an gama insha Allah za mu dora shi a kai, wanda kuma haka bai samu dama ganin wannan ba sai ya koma can insha Allah, Allah ya sa ni saboda Allah, Allah ya ganar da mu. Akara makallahu,
na'am mala alkalam idan saboda wannan idan koda za a bar shi haka a karanto ba matsala kafin to abin mu bashin sa kafin mu gama watakila ana tambayoyin nan Allah zai sa mu dace mu samu yawa a haka sai ku yawa insha Allah za a iya a karanto idan kuma kafin a wannan nukta ta tambaya.
tara nukta ta tara kuna bin mu bashin wannan littafi a wannan shafi a wannan juz'i
na'am yace annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lahu haqiqa annabi muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana da haqiqa la ya'lamuha ahadun illa Allah ta'ala wanda wannan haqiqar babu wanda ya santa sai Allah kaɗai madaukakin sarki wa atla'ahu alaiha huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khassatan sannan Allah maɗaukakin sarki ya leƙar da annabi wannan haƙiƙar tashi a keɓance, Allah kaɗai san wannan haƙiƙan, kuma sannan Allah ya leƙar da annabi kaɗai akan wannan haƙiƙar tasa a keɓance, bai leƙar da kowa ba sai annabi. Dole sa'irin anbiya ba tare da sauran annaba ba su ba a leƙar da su ba akan wannan haƙiƙar ta annabi Muhammad. Kaga dai batun haƙiƙa yake, wace haƙiƙa ce? Allahu a'lam. amma mu abin nura shine wai shin yana kamancecena da annabi har hakikan nan ko ko bai kamancecena da shi sai ya ce wa kadhalika al-qutubul maktum haka al-qutubul maktum lahu haqiqatun maktumatun yana da haqiqa boyayya lam yatlu alaiha ahadun illa Allah babu wanda ya leka wannan haƙiƙar sai Allah ta'ala madaukakin sarki wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama sai annabi Muhammad manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa atla Allahu alaiha sahibaha khassa sannan Allah ya leƙar da ma'abucin wannan hakikan a keɓance. Ina ga zancen wazihi ne, Malam Kanawi. Ya ce annabi na da haƙiƙar da babu wanda ya san wannan haƙiƙar sai Allah shi kaɗai, sannan Allah ya leƙar da annabi wannan haƙiƙar tasa ba tare da sauran annabawa ba. Sannan ya ce alkutubul maktum shi ma yana da haƙiƙa koyayya da babu wanda ya san wannan haƙiƙar sai Allah kaɗai sannan annabi sannan kuma Allah ya leƙar da wannan alkutukin akan haƙiƙan nan tasa. Kaga zancen iri ɗaya kuma akwai ƙoƙarin kamanta kan shi da manzan Allah.
Ya fito gaskiya, karatun ya fito.
Ya fito malar ganin ko?
Gaskiya ne.
To dan me wai Ahmad Tijani cikin komai yake son ya kamancece na da manzo
Amma akar makallahu
Na'am
malam yanzu da yake dai a cikin littafin shehun dariƙa yanzu Na'am babban shehu ma to amma malam to wannan wabu za mu ce shi ya faɗa ko kuma dai an ce masa ne ko dai sai su zo sa yi mana almuhim wannan magana shi ya faɗe ta ka gane ko shi ya faɗi wannan magana insha Allah in an shima dai watakila an shiga babin tabo lokacin tambayoyi zai kokarin in nemo inda asalin magana take shafi da juz'i da littafi wanda kuma na gwada maka kaga wannan littafin da na nuna maka tun farkon halakan namu ban fita daga cikin ko ɗaya daga cikin guda hudun nan ba ina tsammani kaga kenan nan annabi na da haƙiƙa wata haƙiƙa ce bai bayyana ta shi Ahmad Tijani shi kadai san yace wannan haƙiƙa ba wanda Allah ya leƙar da ita sai annabi kadai ko sauran annaba ba san wannan haƙiƙa sannan yace kutubi ma haka yana da wannan haƙiƙa wadda ba wanda ya san wannan haƙiƙar sai Allah sai manzon Allah sai shi kudubin Allah ya leƙar da shi akan wannan hakikar tasa kaga magana iri ɗaya ce annabi na da hakika ba wanda ya santa sai Allah annaba ma basu sani ba amma Allah ya leƙar da annabi akan hakikar sa ya santa sannan Ahmad Tijani shine al-Qutb al-Maktum shi ma yana da hakika boyayya wanda babu wanda ya san wannan hakikar sai Allah sai annabi sannan Allah ya leƙar da Ahmad Tijani akan wannan hakikar tasa yanzu tambaya ga 'yan tijjaniya gaba ɗaya manyansu da ƙananansu shehunansu da almajiransu me yasa ahmad tijjani yake ƙoƙarin kamanta kansa cikin dukkan abin da annabi yake da shi ku ba mu sirri mu san menene sa tambaya ce buɗaɗɗa ku ba mu sirri mala alkanawi akaram kallahu ka lura da kyau ka ga yadda ahmad tijjani ke ƙoƙarin kamanta kansa da annabi cikin dukkan ku Allah ya shi mai kare. Yanzu mu je nukuta ta goma mala alkane.
eh ta goma kenan Ta goma. Sanin kowa ne shari'an musulunci. Ita ce ƙarshen shari'o'i wadda Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma ita ce shari'ar da ta dace. da kowane lokaci kuma ta dace da duk wurin da ta sauka a kai. Daga shari'a annaba da manzannin da suka gabata ta dace da su ne da mutanensu da lokacinsu. Amma shari'a annabi Muhammad shari'a ce mai yalwa mai girma, ita ce ƙarshen shari'a duka, kuma shari'a ce da ta dace da dukkan zamani da dukkan wuri ta yi Babu wata shari'a bayan shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki da shari'an nan ta ƙarshe ta annabi Muhammad ya shafi abin da ya ga dama da abin da yake so cikin shar'o'in da suka gabata haka ne malam kana ko wannan magana ba na zaton ni da wani sufi za mu samu sabani akan cewa shari'a annabi Muhammad ita ce ƙarshen shari'o'i duka sannan shari'a ce da tafi kowace shari'a shari'a ce mai yalwa mai faɗi kasancewarta ta dace da dukkan zamani kuma ta dace da dukkan wuri kuma shari'a ce da Allah ya shafi dukkan shari'o'i da suka gabata daga cikin abin da ya so ya ga dama. Gane ko? Shi yasa al-Imam zarkashi Allah ya ji kanshi yake cewa shari'atu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nasikhatun li jami'i shara'i yace shari'a annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shari'a ce da ta shafe dukkanin shari'o'i bil ijma da ijma'in malamai gaba daya
gaskiya ne wannan magana zaka same ta cikin al-bahrul muhit fi usul al-fiqh juz'i na uku shafi na 155 ibn qudama rahimahullahu ta'ala yake cewa wa qad ajma'at al-umma al-umma gaba ɗaya sun yi ijma'i على أن الشريعة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم akan cewa lalle shari'a annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi qad nasakhat ma khalafaha min shara'i min shara'il anbiya haqiqan ta shafi duk abin da ya saba mata daga cikin shari'o'in annabawan da suka gabata idan ka iya gane wani abu ko mai shurare ya iya fahimta ba komai bane ba shari'ar annabi ta shafe daga cikin shari'ar da suka gabata akwai usul na aqida wanda ana tarayya da su gaba daya ba abin da ya canza a cikin su manzanni da annabawa aqidan su guda ba ta canzawa wasu abubuwan ma Allah ya bar mana su irin yadda magabatan mu cikin shari'o'in annabawan da suka gabata kuma mu ya bara mana irin su amma wasu abubuwan kam Allah ya shafe su da sabki shari'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi nan wace miza annabi ya samu masu shuraren miza cewa Allah ya bashi shari'a mai yalwa mai girma da ta dace da kowane wuri da zamani kuma shari'ar shi ta shafi shari'o'in annabawa da manzannin da suka gabata bil ijma da ijma'in al'umma annabi gaba daya to bari mu shi Ahmadu Tijani a cikin littafin al'ifadatul ahmadiyya al'ifadatul ahmadiyya limuridis sa'adatul abadiyya shafi na 22 al'ifadatul ahmadiyya shafi na 22 ga abin da ahmadu tijjani yake cewa fariƙuna ɗariƙan mutijjaniya tansahu jami'a turqi ta shafe dukkanin ɗariku wato butiluha kuma duka ta rusa gaba ɗayan ɗarikun da suka gabata ko ɗarikun da suke tare da ita wala tadkhulu tariqun ala tariqina ba wata ɗariƙar da ke shiga cikin ɗariƙan ya fito zancen
ya fito wato wace annabi ka gane Shari'a annabi ta shafe dukkan shari'a ta annabawan da manzannin da suka gabata. Ɗarika Ahmadu Tijani ta shafe dukkan ɗariku ta rusa su ta ruguza su kun ba wata ɗarikar da ke shiga cikin ɗarikar Tijani. Kaga yanzu sun yi tarayya shi da annabi wurin shafewa. Ko? Allah ya shafe mu annabi wasu wasu shari'a da ya sabkar mu annaba da manzanni da suka gabace shi ta hanyar sabko mishi shari'a mai girma mai yalwa ta ƙarshen zamani a ƙarshen annabi mafi bici sallallahu alaihi wasallam haka shi ma Ahmad Tijani dariƙar sa Tijaniya ta shafe dukkan ɗariku kaga Qadiriyya fa wasa kuke fa da sauran ɗariku fa an shafe ku gaba ɗaya dan haka duk wanda ya tsaya akan ɗariƙa shi bai shiga Tijaniya ba ya ɗariƙa shi guzazzaci aikin banza ke Malal Kanawi.
Tunda an shafe gaskiya ne.
Eh an shafe. Kaga yanzu idan kai idan ka bi shari'ar Annabi Isa a yanzu zaka dace ka shiga aljanna gobe kiyama.
Ina ga hadisi Haka shari'ar Annabi Musa idan ka bi ta zaka shiga aljanna.
لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم نبي من بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار aiwa to kaga su ma ɗariƙar tijaniya yau duk wanda ya ta ɗariƙa wadda ba ita ba to ɗariƙar sa shafaffa ce an shafe ta ya shafe ta ba su sani babu da tijani shi ya shafe ta
to kila ya zo bayanin wanda ya shafe mana
za su yi bayani To yau in kai wata ɗariƙa wadda ba tijaniya ba kai ɗariƙa akan shirme akan shafaffen abin da na daidaikin mai yalwa shine tijaniya. Saboda kowace ɗariƙa ta iya shiga cikin tijaniya amma tijaniya ba ta shiga cikin kowace ɗariƙa. Ina fatan mun gane.
Na fahimta.
Na faɗi da Kaga nan akwai kamanceceniya da shi da annabi ko babu. Akwai kamanceceniya.
Sai dai shafewa gaskiya ne.
Eh, tsawon shafewa. da kasancewa shi ma an ba shi wata ɗarika ce keɓantatta irin yadda aka ba annabi shari'a keɓantatta. Allah ya kira shi mai kare. Yanzu malam za mu shiga nukta ta goma, goma sha ɗaya ke ta goma ce muka ko?
Na'am.
Yanzu za mu shiga nukta ta goma sha ɗaya kuma ina tsammani akan wannan nukta za mu dakata sai mu shura ra'ayin masu kira.
Na'am insha Allah malam yayi haka.
Sanin mu ne annabawa da manzanni mutane ne masu ɗaukaka ta hanya annabautar da su da manzantar da su da Allah. Sannan kuma mutane ne ma'asumai a wurin isar da saƙon da Allah ya ba su na labari, bai halatta ba akan annabi ko manzo ya yi kuskure cikin isar da saƙo har abada ba zai taɓa yi ba. an gane ko? To amma abin da bai shafi wahayi ba da manzanci, an gane ko? Cikin al'amari da ya shafi ijtihadi ko kuma cikin al'amarin da ya shafi rayuwarsu su yi kuskure cikin abin da ba kabira ba daga cikin kaba'ir yakan auku akan ɗaiɗaikun annabawa, kama aikata sara'ir, ƙananan zunubai. an gane ko annabawa sukan fadawa cikin kananan zunubi amma kuma ba sa dawwama ko su ta maimaita su Allah yakan taimaka musu ta hanyar sanar da su su nemi gafara su tuba saboda yin tuba da neman gafara a wannan lokacin ƙara ɗaukaka ce a gare su su annabawa da masani wannan magana magana ce wadda za ka ji ta gingiringin bale wanda yake mutum ne wanda baya da karatu ko ilimi sai ga kama ana tuhuma annabawa ne da sako ko zunubi ina fatan mun gane wanda hakan nassi na qur'ani da nasoshi na hadisan annabi da dama sun bayyana cewa annabawa da manzanni sukan fada cikin kuskuren da ba alkabira ba babban zunubi ba ba sa yin babban zunubi kuma haka karamin zunubi ma wanda yake akwai wulakanci da kaskanci tattare da shi ba sa aikata shi duk abin da zai zubar da mutunci da girma da kima ba sa aikata wannan kamar irin abin da ya shafi sata ko wani abin da ke kuma da haka ina fata an gane malam kanan amma kam sukan aikata kananan laifi daga baya kuma sai su tuba sai Allah ya ƙara ɗaukaka ɗaukaka su akan tubar da suka ina fata mun gane shi yasa malaman usuli kamar yadda Imam Shankaiti ya bayyana a cikin littafin shi Abwaul Bayan juz'i na 4 shafi na 119 yake cewa abin nura maganganun malaman usuli cikin wannan matsala da kasancewa annabawa suna da isma yace to ismarsu ko shakka babu za ta kare su daga abkawa cikin abin da yake kafirci ne karara da kuma duk wani laifin da ke da alaƙa da saƙonsu bayarwa su manta wani abu cikin abin da Allah ya ba su na saƙo na labari cikin isar da manzancinsu haka ba za su fada cikin manya-manyan laifi ba haka ba za su aikata ƙananan zunubai ba wanda suke nuna kaskanci da walakanci na mutum kamar sata ya ce ko kuma tawaye abin awo shi yasa ya ce mafi yawan malaman usuli sun tahe akan halaccin faruwar ƙananan zunubai akan annabawa amma ba zunubai da suke nuna kaskanci da walakanci wannan magana mala alkanawi ibn abdulbar wanda kowa ya san shi wanda ya mutu shekara ta 463 yana cewa ma'alumun sanannen abu ne annahu alaihi salatu wassalam lam yuka lam yukaffir anhu illa as-saghaya lam yukaffir anhu illa as-saghaya annabi ba a yafe masa ba sai kananan laifuffuka bi ma'ana bai yi manyan laifuffuka din da yake annabi sallallahu alaihi wasallam لأنه لا يأتي كبيرة أبدا سودا النبي زي تأزكي ما ببلي في بحر أبدا لا هو ولا أحد من الأنبياء باشيبا كي كو إيه لغا تشين أنباوا بزي إيكا تكبيرة لغا تشين كبائر li'annahum saboda su annabawa da manzanni ma'asumuna min al-kaba'ir an katangance su an kare su daga abukawa cikin manya-manyan su salawatullahi alaihi wannan magana za ka same ta a cikin alistirkar juz'i na uku shafi na 266 wannan magana mala alkanawi ibnu taymiya yayi ta yayi tafsiri yayi dogon zance amma na kawar da kai daga barin shi saboda na san menene matsayin ibnu taymiya a zukatan mutanen shi yasa na takaito akan wannan malaman wanda idan aka kawo su dai duk wani mutum wanda yake da yarda da leƙawa cikin littattafan malamai da ilimi zai amintu da maganganunsu. Sannan alƙazi iyad. Alƙazi iyad kina irin yadda ya shahara sai ka zata ma ɗan Najeriya. Idan na tana yadda Malam Aminu Daurawa ke yawan ambatansa cikin littafin shi na Ashifa. Wanda alƙazi iyad ya mutu shekara ta ɗari biyar da arba'in da hudu. Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Al-Qadi Iyad yake cewa a cikin littafin shi na Ash-Shifa bi huquqil Mustafa ko bi ta'rif huquqil Mustafa shafi na 144 yake cewa wa amma as-sagha'ir amma kananan laifuffuka fa jawwazaha jama'atun min as-salaf yace jama'a dandazan salaf sun halatta faruwa haka akan annabawa da manzanni وغيرهم على الأنبياء وغيرهم da wasu salafu ma على الأنبياء akan cewa annabawa za su yi aikata kananan su yace wa huwa mazhabu abi ja'far ja'far at-tabari yace wannan shine mazhabin imam at-tabari kenan imam al-mufassiri yace wa ghairihi da wani shi ma min al-fuqaha daga cikin malaman fuqaha da al-muhaddithin malaman hadisi wal mutakallimin da malaman al-mutakallim masu yawan tattauna cikin abin da shafi aqida da tauhid ina fata an gane malal kan akar muka lawo na ji daɗi da ka kawo wannan magana sannan a cikin sharhi na sahih muslim na imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala an gane wanda imam an-nawawi ya mutu shekara ta 676 Allah ya shi kansa ya gafarta masa imam an-nawawi yake cewa اختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منه malamai sun yi saɓani cikin abukuwar saɓanin manya-manyan laifi ƙanana akan annabawa fa zahaba mu'zamul fuqaha'i wal muhaddithin wal mutakallimin min as-salaf wal khalafi ila jawazi wuqu'iha minhum sai aka samu mafi yawan fuqaha da malaman hadisi da almutakallimina min as-salaf na daga magabata da wanda yake ma na baya baya ne sun tafi akan cewa ya halatta annabawa su samu kansu cikin kananan zanubai su aikata su ina fata mun gane sai da kullum kunura sukan tuba su koma ga Allah madaukakin sarki Allah ya yafe su a wannan masalan ban sa in tsawaita zance saboda Ahmad Tijani a cikin Jawahirul Ma'ani yayi bayani akan cewa lalle annabawa ma sukan auka cikin laifi shi da kansa mas'ala ta zo za a iya bayani akan takarar da an fito da nan ka gane cewa akwai kamanceceniya tsakankanin malaman da suka yi bayanin nan da magana Ahmad Tashi abin da sanar tafsiri kuma cikin wannan mas'alar naji suna ta kururuwa kwanakin baya cewa suna tuhuma Ibn Taymiyyah da cewa ya ce annabi yana sabo yana kuskure a wannan magana ce wadda gama gari shi ta zai amfani da ita kuma ya ki wanda ya faɗi wannan magana kasancewa makana da matsayin annabi a cikin zuciyarsa wanda wannan magana talakan ta haka kawai kuskure ne kuma ha'inci ne da yaudara to yanzu sai mu koma kafin ma mu shiga a cikin jawahirul ma'ani malam kanabi annabawa da manzanni suna da al'isma haka ne ko na farko suna da isma cikin saƙon da Allah ya ba su ba sa kuskure ko guda sannan ba su aikata kabir har abada sannan a ƙaranan laifin ba sa yin na wadatanci kuma zub da mutum a gane malam kanawi a cikin ƙananan laifukan ma ba sa wani laifin da zai zub da mutunci da kuma ya sa mutum walakanta sannan idan suka yi ƙananan zunubin ma ba sa dagewa a kan yin su sannan kuma Allah ya kan musu gam da kan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa fa asa adamu rabbahu fa gawa ko thumma jtabahu fataba alaihi wa hada haka ne malam kanar ko fajita ba rabbu nam
haka ne ko Na'am.
fashta ba horafu hun ba manta aya fata ba alayhi wa ad da ire-iren su abin lura mara alkanawi kaga Allah ya ɗaukaka annaba da manzanni ta hanyar ba su isma masu mai ne ba sa kuskure ba sa laifi
Mm.
an gane ko to sai mu to a cikin littafin shawahirul ma'ani juz'i ɗaya. a littafin jawahirul ma'ani ma da alkanawi juz'i na ɗaya shafi na ɗari da goma sha ɗaya
Okay.
ahmad tijani ya ce juz'i na ɗaya shafi na ɗari da sha ɗaya ga abin da ahmad tijani ke cewa ya ce walida sabatati al'ismatu linnabiyyin saboda haka ne ne hakan ne ma isma ta tabbata akan annabawa bi ma'ana ba sa kuskure ya ce wa fi zimnihimul aqta an gane ko Na'am.
sannan ya ce tare da su akwai al'aqtabu kuma kar ku manta hamba
ina jin malam yana da matsalar network amma insha Allah zai dawo da na ji ana zancen kutubin nan an ciro min da wani abu malam zai Na, dawo, malam, insha ka Allah ne na eh ana ji yanzu malam ya salam network ne amma malam zai dawo kaga bayanin kutubi din nan na rajin da nake wa wani malami sai da na tuno kaga wato duk wannan ya tsallake bai yi bayanin aqtab ba inda yake yi wa malam habibu busau wanda ya littafin tambihu ulul albab radd yace ba'du sufiyati ta'taqidu anna hunaka abdalan wa aqtaban wa awliya'a سلم الله عليهم تصريف الأمور وتدبيرها yazo nan wai wajen wa aqtab sai ya dau kawai zancen abdal ya je ya fada da bayani kaga yanzu kutubun nan fa shi ake faɗi al kutub al maktub kaji yadda ake ba su matsayi cewa yana da haƙiƙa shi kutubun wanda ba wanda ya santa sai Allah sai manzo Allah sannan shi ma kutubin to Allah ya sanar da shi ita kamar yadda annabi shi ma yana da haƙiƙa kutubin kenan Allah ya sa mu dace haka kuma aka ce yana da tajalli ga a ga manan nan yana ga manan nan ya salamu malam ban gan shi ba ban ga malam ba yana jin network ne yawa Na'am, Salamu na'am, alaikum.
na'am, ana ji malam yanzu.
Yawa kenan kaga ya bayyana karar cewa Allah ya ba annabawa da manzanni isma su masumai ne ba sa kuskure.
Gaskiya ne. Na'am.
Sahabban annabi da duk mutanen da yake ba annabawa bane ba sukan yi kuskure, sukan yi mantuwa, sukan yi laifi, abu ne sananne ba a musansa ko inkara. Haka ne malamin kanar ko? To amma ka shi abin da Ahmadu Tijani ya ce don ƙoƙarin kamanta kansu da annabawa. A cikin littafin Jawahirul Ma'ani, littafin Jawahirul Ma'ani juz'i na ɗaya, shafi na ɗari da goma sha ɗaya. Ahmadu Tijani ya ce, Walida ثبتت العصمة للنبيين yace wa fi dhimnihim al-aqtab yace saboda haka ne ma isma ta tabbatar ma annabawa duka ma'asumai ne sannan tattare da annabawa akwai al-aqtab su ma ma'asumai sai yace wa lam yusarrih bihim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai dai annabi bai fito karara ba da kutubai yace ma'asumai ne haythu qala yayin da annabi ya ce la ismata illa lil anbiya babu isma sai ga annabawa yace annabi bai fito ba karra yace hadda kutubai yayi shiru ya kyale ne amma kam hadda kutubai na ba ta an gane malakan sai ce faqad satara al aqtaba hunak saboda annabi ya sitirta zancen aqtab a daidai wannan hadisin bai bayyana su ba karara min kaunihim la tu'rafu maratibuhum kasancewa su ba san martabobin su wa ma akhbara Allahu al-khalqa biha kuma Allah madaukakin sarki bai bayyana martabobin su ba akan sauran halittu yace a'ani bi maratibil bi maratibal aqtab ina nihin Allah bai bayyana ma mutane ba ko sauran halittu matsayi na aqtab yace wala wasala al-ilmu ilayhim biha haka mutane iliminsu bai kai ga su san martaba ta al'aqtab sai ce fahiyya maktumatu saboda martaba su koyayyen martaba ce lidhalika saboda haka ne ma dan yusarrih bi ismati ahliha annabi bai bayyana ma'asumancin aqtab ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lakin sai dai ce sai dai ka sani asirral masuna sirri ɓoyayye ka dangantacce mani'un liman za ka hu an yi asiyallaha ta'ala hatta farfa ta'ayi sirrin nan abu ne mai hanawa ga duk wanda ya ɗanɗani wannan zaukin to ba zai taɓa saba ma Allah ba daidai da kyautawar ito kaga akwai kamanta kansu su aqtab da annabawa ta fuska isma ba sa kuskure ba sa laifi ba sa banna idan kaga suna kamanta kansu da annabawa wani ya iya cewa wannan zancen yayi tsawo haka to bar mu takaita maka shi a gaggauce idan kana da littafin al-ifadatu al-ahmadiyya لمريد السعادة الأبدية لمريد السعادة الأبدية قابل أحمد التجاني كيتشي القطب له عصمة كعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قطبي yana da isma ma'asumi ne irin isma ta annabawa tsira da amincin Allah ya tabbata zance ya fito fili ko bai fito ba a ya fito fili sosai mana akwai kamanta kansu da annabawa da annabi ko babu akwai gaskiya ne kaga kenan in annabi ma'asumi ne Ahmad ibn Jani ma ma'asumi ne saboda shi ma qutubi ne dan annabi ma ya ce mishi kai Ahmad Tijani kai ne al-qutubul maktum yace kai din nan kai ne al-qutubul maktum kuma hakan ya faru ne ya Ahmad Tijani tsakankanin shi da manzon Allah gaba da gaba fili da fili a farke ba a mafarki yake wannan a takaice kenan mala alkanami an gane ko da na so mu tsaya akan wannan gaba to amma bari mu karasa wata gaba matakaiciya karama ka san saboda mai malal kanami a amana saboda wannan ka'idar da suke cewa Ahmad Tijani ya ce idan sabitum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar ma wafaqa fa khudhuhu wa ma khalafa fatrukuhu idan kuka ji na an faɗi wani abu a kaina to ku auna wannan abin da mizanin shari'a mizanin shari'a ne alkur'ani ne da sunna abin abin da yake shararri an sani an gane ko yace ku auna shi da mizanin shari'a abin da ya dace da shari'a ku dauka abin da ya khalafa mu shari'a ku yi mi ku yayar da shi ku jefar da shi to bar mu zo a cikin littafin inyas da ke da sunan tambihul azkiya za ka ga wata irin magana ire-iren wannan maganganun tare da cewa ya san wannan ka'ida in ma akwai wanda ke fahimtar ta daga cikin mabiyan tijaniya ba wanda ya sai daga ya tsaci ya in ya fahimtar to ba kuma kawo abinda in yasu zai cewa cikin kokarin kamanta Ahmad Tijani da masa a cikin littafin tambihul azkiya shafi na 26 ma da kalam ga abinda in yasu ke cewa yace faqad kana khatamul anbiya'i nabiyyan haƙiƙan ya kasance khatamul anbiya cikamakin annabawa wane cikamakin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace hakikan ya kasance cikamakin annabawa nabiyan a matsayin annabi arifan bi nubuwatihi arifan bi nubuwatihi kuma ya riga ya san cewa shi annabi ne wa adamu bainal ma'i wa tin yayin da adamu yana tsakankanin ruwa da laka ko ruwa da cin an ji ni ko yace annabi shine cikamakin annabawa kuma ya kasance annabi ya san cewa shi annabi ne tun a da yayin da wannan lokacin annabi adam yana tsakankanin ruwa da naka sai in ya san cewa kazalika khatamul auliya haka cikamakin waliyai shine ahmadu tijani kana waliyan dama shi tun ada tun azal waliyi ne wa adamu bainal ma'i wa tsin yayin da annabi adam yake tsakankanin ruwa da turbaya da laka kaji magana babban ku wannan shi ne dan tamora yan tijaniya kaji dai magana shi shi ma
gaskiya ne malam wannan hadisin kafin a shi ko ina hadisi ne batili hadisi ne na ƙarya hadisi ne na sharmi ba wani malami abin dogaro cikin malaman hadisi fatattu wanda ya ambace shi a cikin littafinsa da wannan lafasin na wa adamu bainal ma'i wa tayyib hadisin da yake ingantacce shine wanda aka tambaye annabi yaushe ka kasance annabi sai ce na kasance annabi ne wa adamu baina ruhi wal jasad annabi adam yana tsakankanin ruhi da gangan jiki mana tun kafin a busa ma annabi adam rai Allah ya riga ya kaddara cewa ni kam annabi ne daga cikin annabawa amma kaga duk da wanga lafazin da yake batil ne na ƙarya a ƙaryan ma sai da suka yi kokarin kamanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da Ahmad at-Tijani kaga wannan yana nuna fifikon annabi akan annabi Adam annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa yafi annabi Adam kasancewa shi shi annabi ne tun gaban annabi Adam yana gangan jikin da ba a busa masa ne to suka ce Ahmad at-Tijani ma yanzu in yas waliyi ne tun kafin tun a da tun a zarka lokacin da annabi adam yake tsakankanin mu yake jaruwa da nan kaga nan akwai fifita kansa akan wa akwai annabi adam da sauran annabawa kani bin taba ganin mutumin da ke samun khasiya da ɗaukaka da falala a cikin addinin saddari su sama da ahmadu ya kai ma abun mamaki ma da alkalabi idan ka bibi Ahmad Tijani wanda za mu zo mu gani nan gaba za ka ga wallahi annabi ne ke masa hidima a matsayin shi ya ma annabi hidima so da ko da yaushe annabi na wurinsa ran litinin annabi na tare da shi ran shuma annabi na tare da shi kullun annabi na wurinsa annabi ya baro madina ya zo inda Ahmad Tijani ke zauna ran litinin din farfadowa alfijir har zuwa faduwar rana haka ran juma'a wai a cikin subin nan wake wani hidima wane ne babba dan me shi Ahmad Tijani ba zai tashi je Madina ba ran annabi Allah shirye da mu Allah sa mu dace ina ma da alƙalin anan za mu dakata in ya so sai mu shirari ra'ayin masu gobe
na'am malam Allah ya saka da alkhairi malam Muhammad wato na so a ce kai mana point na wannan na number da za a kirawo wato ina ganin ya sauka na kiraye shi ta wasu kuma bai wannan ba malam Muhammad wato wanda shine mai wannan feji mai albarka Allah ya saka masa da alkhairi wanda ‘yan uwa ku taya mu sharin din wannan shiri mai albarka wannan feji kamar yadda kuka sani feji ne na kowa mai shi bawan Allah da ya bude wato ba ya bude ba ne don wani bangare da haka kowa yana farayi ka yi muka sa ya karanto idan an ɗauko littafin da an karanta an kana cewa ko kana ganin ba daidai ba ne ka zo ka bayani don ka fitar da kanka ka tsamo al'umma musamman mabiyanka daga cikin abin da ake ganin cewa ba daidai suke ba. To, a gurguje ga lamba nan wanda na sa zan ƙara maimaitawa 080 080 wanda na sa ta na so wayar hannuna zan gain points din ta ba shi yasa na ji wani yana cewa na kafe ta yadda za a gane wayar hannuna wato idan na yi rubutu baya fitowa cewa ni admin ne nake yi rubutu shi yasa wayar hannuna ba zan iya na tsare shi wato kurin ga ganin wayar ba a wannan hannun nawa wannan wayar tawa shi yasa da haka ga ta nan zan sake rubutawa da Allah kun san dai lambar da ake kira za ka iya kira ta WhatsApp sannan kuma za ka iya kira direct idan kana nan gida Najeriya kenan wanda ga lambar nan da Allah 'yan uwa ku maimaita wannan lambar wacce ake kira saboda ita ku maimaita ta da Allah ku maimaita ta ina so in gani 'yan uwa kun santa mai sabin in na rubutu ba ba yana fitowa ba ne da hannu nisa ballantana in yi ƙoƙarin kafe ta yawwa ga shi nan ma ina jin a yanzu na yi na yi sa a tsarin rubuta ta insha Allah wannan lambar da ita ake kira Yawa ga wannan lambar nan da ita ake kira wannan lambar ga lambar nan nasa da ita ne ake kira da Allah. Za a yi kira ta wasu, za a yi kira kuma wannan natan lambar dai. Da wannan lambar ake kira ‘yan wadu wanda ya kira insha Allah. zai shiga kuma za a ɗauka zai faɗi wannan ɗinsa amma musamman ringa kula da topic yawa a karamakan namu abubuwan da ya karanto wato malam alkanami na malam
wannan magana ta annabi lahu haqiqatu la ya'lamuha ahadun illa Allah tana cikin littafin addu'atul kharida juz'i na biyu shafi na 30 Ok, shi ne wato gaba na tara kenan?
Yawa.
Jizgi na nawa?
Nukta ta tara, juz'i na ɗaya shafi na talatin daidai.
Ok. Abin da yasa nake rubuta juz'i da shafi, saboda wanda ya zo yin magana a kai sai ɗauko littafin.
Gaskiya.
Kada a zo a ce mutum ya zo an zauna an yi karatu amma shi in ya zo kawai da surutu kawai shi kenan sai ya yi gaba a shi yasa wato idan ka zo ka ɗauko littafin sai ka buɗo sai mu gaya ma shafi in ya so kai wa al'umma bayani akar mukan lawo har yanzu ba a bugo ba fa kuma ga ga lamban nan ga lamban nan amma na ga har yanzu ba a bugo ba ga lamban nan kuma wayanda suke gida gida Najeriya kenan za su yi kira direct duk da yake ban bude ba amma yanzu na bude layin na direct malam ya sauka shi duk wanda yake gida Najeriya zai iya kira zai iya kira duk wanda yake gida Najeriya zai iya kira malam ga wannan ya kirawo assalamu alaikum Assalamu alaikum. Na'am. Akaramukan nan. Wa muke magana da shi? Alhamdulillah. Muna magana da wa? Amin, amin. Amin. Amin. Amin.
Amin.
Amin. Amin. Amin mun go- na mun gode. Amin. Akarwakan lawu wannan ɗan uwa shi kawai ina ganin wato fatan alkhairi yake.
To muna masa fata alkhairi shi. Duk da ba na jin magana ka sosai malam kanan, za ka dan gyara ma'aikin nan.
Na?
Ba na jin ka sosai. Maganan baya fita da kyau na.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Ok, Malam Musa barka da zuwa. Na, ya gida. To, Malam Muhammad Sani yana jin ka kuma yana amsa shi ma yana man fata alkhairi. Amin, amin, amin. Allah ya saka da alkhairi, mun gode. Amin. Malam Musa da ka kira ta direct da Allah wanda yake nan gida Najeriya idan son samu ne ya taimaka mana ya kira direct saboda direct ne wannan din yake bayyana ake ji. Yawa da Allah idan
Zero, seven, zero,
Assalamu alaikum.
وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Na'am. Dan wadawa muke magana.
أرجوك. أنا مجاهد.
Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dan uwa ke wata baka ƙara kira insha Allah. Assalamu alaikum.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke magana?
Kana magana da Mustapha Salisu ne daga Jid.
zero, nine, zero, five, nine, two, two, nine, two.
Duk wanda suke waje ku yi haƙuri insha Allah ku za mu ɗan ɗau wa'anda suke.
السلام عليكم.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke magana?
Kana magana da Faruku Musa Zarar Kalakala.
Malam Faruku Inusa daga ina.
Daga Zarar Kalakala ta Jid.
Barka da zuwa.
Masha Allah Malar Kano ina gaishe ka ina gaishe ka ina kaza ina maka fata na kai.
Na'am, ni ma ina ma fata alkhairi. Allah ya karɓa mu gaba ɗaya.
Masha Allah. Ah, gaskiya ni dai ah ina dai ina
Na'am. Na ji malam ka ce kai ɗan ɗariƙa ne.
Inshallah.
Ai ba matsala.
Abin da nake son magana shi ne akan idan Allah malam alƙawari yadda nake kaddara ta. Na idara da gaskiya ni ban ga irin malam. Eh, kuma magana gaskiya babban dalilin ne ka kuma kare kaddara ta kai wata rana kana magana da Alhaji Hassan Ibrahim Makari ta kana kaddara su iya garkudu.
Na'am, gaskiya.
Masha Allah, to shi ne idan Allah kuma gina adalci saboda mu rinda kira mutanen da ba su da addini su zo su yi yau mai mu haɗu tare mu kira tare rafi mu ta fi daga ce ta tsakanin mu da mu da kaza da kamata.
dan uwa uwa kana nufin cewa irin waɗannan abubuwan uwa a daina fito da su ko me
Ba haka muke nufi ba amma da ya kamata shi ne mafi ala mu kira 'yan uwa marasa mu zo mu faɗa mu kira mai da kuma yin addu'a da mutanen mu a yau abin da yake.
gaskiya ne dan waye da na kuma ka wato a kira wayanda suke ba musulmai ba ya oke to dan wa wallahi wannan ma ana yi ai kowane aikin rarrabawa ake ni kai na san da nake Kano ni ma yana fita wannan irin jawo wanda ba musulmai ba maguzawa su shiga cikin addini kuma malamai da yawa suna yi hatta malaman izana da yawa suna yi kuma wa ka san abin ne kakkasawa ake yi mu muna gyara gida sannan muna janyo na waje kuma ya shigo shine abin da muke yi saboda abin da ya sami wannan magana tana ji kuma ta kai na'am ina jin
abin da gaskiya abin da nake wani ina da abokai na saboda yanzu magana da nake maka ina nan Lagos na'am
kaga kuma sakon da yake ne muke da take kan mu jawo juna mu zan jawo spiritual cikin addinin musulunci na'am
to kuma a koda yake ne ina shiga program ko da yake su same ni shiga saboda ni ba wanda bana yin biya da kamar da ta na'am
a koda yake kuma za su zo mu zauna tare suna jin irin awo irin irin program da muke kawa ana wani cikin ku ta kawo a wannan ya faɗi na shi wannan ya faɗi na shi to wannan abin in ya koma wasu suna cewa to me yasa muka tsakanin ya bama da shi ya za a yi a ce wani zo shi da
to akarauka Allah kamar yadda Allah ya faɗi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta su ma suna da wannan fiye ma da namu kawai dai abin da yake faruwa shine ku kanku wato daga cikin 'yan ɗariƙa da malaman ɗariƙa idan da a ce kuna yunƙuri gurin gyara wa'annan abubuwan wallahi su matallahi ku mutashe mu ba mu sai mun zo mun yi bayani a kai ba wallahi ba wani buƙatar a yi wannan amma dole addinin musulunci ne don a gudu tare a tsira tare in kaga ina da kuskure ku to ka yi bayani ni kuma in ji tsoron Allah na gyara in naga kana da kuskure na fito ne bayani kai ma ka ji tsoron Allah ka gyara kowa duk ya gyara ina ganin dan uwa wa baka da tambaya cikin abin da dan muka tattauna kuma kaga malam ni yanzu nan na zauna ne dan na ji tambaya kaga idan shawara ne ka ba ba ni zan ba da shawara ba shi yasa dai Allah ya saka da alheri da ruwa assalamu alaikum kar wakan nawo malam wannan dan uwa ba tambaya yake ba yace shi dan dariƙa ne Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
zero, eight, zero, three, five,
Assalamu alaikum rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya taimake Sheikh Malam Dani da Kanawa Allah ya taimake mu gaba ɗaya da ma muke magana da uwa.
so kana magana da Sheikh Umar Dawaja
Bashir Yusuf Sagado.
da yi Allah
To barka da zuwa malam Bashir akwai tambaya ne.
eh insha Allah ina da yin fata alkhairi Na'am.
ina da yin fata a kira mu da kalubale Na'am.
da yake da tabbun bai da kyau Eh ana jin ka. Har yanzu fa ina jin malam babu wani mai tambaya dai wanda ya tambaya ko wanda ya ce abin da aka karanto akwai matsala a karan kallawo. A karan kallawo yadda kake karatun ne malam anya ku za a iya kira. Assalamu alaikum.
zero, eight, zero, three, Assalamu alaikum rahmatullah. Da haka yanzu,
zero, eight, zero, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana.
kana magana da Muhammad Awo To Malam Muhammad Awal mune ma maraba akwai tambaya ne ko cikin abin da Malam ya faɗa.
wa kuma abuwa na farko suna ba da shawara a ringa rokokin ɗan kudin da ake tattaunawa saboda wani daga sama ya zo tsunka to da aka yi rokokin daga alabashi zai iya samun dama ya tambayar da ke assalamu alaikum Wa alaikum. Ina tare da kai.
yawa a ina rika ba da rokokin cewa ga abin da ake magana a kai to da ka bayar kaga zai samu zarafin abin da yake so ko kuma abin da yake da ke so a kai zai ba da ba a a kai na ɗaya kenan na biyu kuma wata uwa ya yi wani bayani da yana da kyau amma magana gaskiya tsarkiya gida ana wayan gari mutum yana son wata mugunyar aƙida da ya ɗauke maza da wama a wata cikinta musamman irin wannan aƙidu da suka shafi ɗarika wasu maganganun da wasu abubuwan wannan sai kuka da sun yi da wani abokan da suka kuma shi sun yi da su an wanke suka karfin da daga wani hukun da suke cikin wannan aƙida a ɗarika to saboda haka ba mu magana wani ba za a ci gaba da tattaunawa akan maganar matsalar aƙidar ɗarika ko wani menene a maganin kuma da kuma amsa da gaba ta yi daidai cewa abu ne kowa da aikinsa akwai masu zuwa su mutuntar da kirista akwai masu zuwa da yi da'awa ma 'yan shi'a akwai masu yi kuka yi wata zuwa ke a kan 'yan tijjaniya da kuma sauran da su sukaye da kowa da su ke sa matsalar su ba su san haka ba da Allah ya sa su yi da'awa sun farko su da yi kan tijjaniya da kuma ba wannan hujjar a yanzu. To da Allah wannan sun muna godiya ko muna jin daɗi wayar da kai ne ko wannan dalili ya fi Allah shi da mutum. Allah kuma ya ce mutum ko Allah kuma ya ba ku darasi amma dai na tsinkaye ku ne daga sama da na ji suka fiye wata daga nema in ba da tabbayar da ya kamata in Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah ya saka da alkhairi. Eh, Akramaka Allah wannan shawara ya bayar amma a gurguje zan dan maimaito abubuwan da malam ya tattauna akai. Malam ya tattauna akan Ba na jin maganar da kyau malam Sanoyi, maganar naka baya fita da kyau.
zero, ba a ji da kyau malam.
Maganar naka baya fita ba a ji da kyau.
Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alaikum salam.
Na'am da wa ake magana?
Malam. Malam Sani Alkanawi, kana ji na?
Na'am ana ji. Wannan wa akramaka To Allah.
mashi.
Na'am.
To ni ne aka ni ne malam. Da ce ne wa Malam Sani barka da aiki da kuma wannan gudunmawa da ya bayar na wannan karatu.
Ai yana jin ka malam. Na'am.
To, sannan kuma abin da nake so na ɗan yi tsokaci a kai kafin da bi da rashin tambaya. Amma tambayar da ta kuka bi da malam ya daga fito da wasu bayanai da su da ya yi saboda yan uwa suna ta mamakin bayanan. Shin wannan abin da malam ya faɗa haka yake hakikatan dan ya kuma tabbatarwa. Amma kafin da bi da wannan shi ne na ji wani bawan Allah da ya bugo yana ta ƙoƙarin ya nuna cewa ya kamata akwai abin da ya kamata kamar yana nuna cewa akwai abin da ya kamata a dinga yi na fita a musuluntar da mutane Ya masa program.
da lafiyan hankalin da su da ko wani mata ko Mm, eh haka ne gaskiya ne.
to alhamdulillah yanzu abin da na faɗa shi ne mutane har kullum abin da ba sa ganewa Yana hawa.
wato mutum ne yana da Insha
to kaga wannan gidan naka yana da kyau ka tsaya ka gyara gidanka ba wai ka bari gidan yana bushewa ba kuma kana zuwa kana kokarin gina wani gida to duk lokacin da kake kokarin gina wani gidan to abin da ya samu wancan gidan da ba shi ma sai ya same shi abin da nake nufi shine waɗannan da ake musu nasiha wallahi mutane su fahimci cewa har ga Allah ba muna yi ba ne ba muna yi ba ne don daɗi kamar ne ka kure ki sun kasa ba da amsa muna yi ne don a tsira a tsira tare a gudu tare babu wata fa'ida gare mu idan ɗan uwanka musulmi wanda kuke tare kuke sallah tare aƙidarsa ta ɓaci ba ka zo ka yi kokarin ka gyara masa aƙida to sannan irin waɗannan abubuwan suna fito da abubuwa waɗanda wasu ma ba su san inda inda take ba yanzu ka ga waɗannan ilolin kalli ba za ka cin karatun da ma da su kai social media ba za ka ga wani dan dalika ya ɗauko littafin yana yin karatu daban mutane da bai ci dalika illa dai kawai abin da za a gaya a gaya wa mutane a ce dalilan na ba komai ba ce illa abu ibari salatin annabi da kuma la ilaha illallah
akan kuma ai kana da ji mamaki har manyan ma, har manyan haka su fara sun tsaya a nan wajen assalamu alaikum eh an karam kallo ana ji ila ba'du zuquf al-qawl bil-ula ma'ana kowa haka yake fara duk wanda za ka tambaya da shi me yake da ni da nan to amma in abu da ce waɗannan alaman aƙidun da suke cikin su na kasa su kuma ina ka same su yana cikin su ne ko ba su ciki to kaga ya kamata a fahimci waɗannan abubuwa to saboda haka abin da nake so ka mai da shi ba ruwa mai kawo ana ana jira ko eh ana ji amma malam ne da Allah idan ƴan uwa suna ji su rubuta a comment suna ji malam dai babu ne amma ya sauka ina ji idan ƴan uwa suna ji su rubuta ana ji amma malam a ci gaba a ci gaba
ok malam ya sauka eh amma ba matsala malam a ci gaba sabi babu network na'am
Hmm? na'am
network ne a Abokan lokacin malam juna?
na'am ana ji malam
to yau ba to saboda haka abin da nake ake bukata shi ne dalilin da yasa ake fitowa a wannan karatun okay wala Allah ilimi ko ji ko na'am wa fawqa kulli ilmin alim gaskiya ne kuma waɗanda suke da a wata rigar nan kullum da a wata suke yi da a wata suke yi to idan aka fito da waɗannan karatuka wala Allah akwai wani ilimi da yake a gobe wanda ba a san shi ba wanda za su fito su kare wannan karatun ne in ma ɗaya biyu in ma su ce wannan karatun babu shi a littafin ba a yi shi ba gaskiya ne
in ma su ce akwai shi amma mu ma ba mu yadda da shi ba inda kaga an fara samun ci gaba na'am wasu idan suka ji wata baraba ne da aka ɗauko ta yi yawa Mm, sai su ce su ma ba su yadda da shi ba to kaga wannan babban ci gaba ne aka samu gaskiya ne malam to shi ne ma'ana in ma su zo su ce ba mu yarda da wannan karatun ba karya ne to kaga ai alhamdulillah in ma kuma su ce a'a mun ne yarda da shi ganewa ne ba ai ba ganewa ne ba ai ba kaga za su fito su taɓa fahimtar da mutane su gane da su gaskiya ne malam
to wannan shi ne dalilin da yasa ake waɗannan karatuttuka kuma alhamdulillah karatuttukan nan sun jagoranci mutane da yawa wallahi da san waɗannan ƙazaman aƙidai waɗanda ake karancewa ba wannan shi ne sannan abu na biyu da nake so na ja ma na tambayi ma da ya dawo eh
ma da ya dawo a malam bida wannan wani ne ya bani mamaki a comment wai wanda ya ce wai waye yake waye waye ya kira ni
wa ainihin kira wata a eh wai waye waye ya kirawo shi ne sai wani ya bashi amsa sai ya ce ko da ne ya kirawo wai munir kai kaga jama'a to yawa ba kuma ba tsara ai ba ba sai ya san wanda ya kira ba abin da kawai zai yi ya ɗauki maganar in gaskiya aka faɗa to ya ɗauka idan kuma ba daidai aka faɗa ba ka ga sai ya ce a ji gaskiya ne wanda shi ne kawai ba da gaskiya ne
wannan shi ne in ba daidai aka faɗa ba zai ajiye ta to amma akar muka lawo a gaya masa kowaye na na cewa ne a gaya musu kowaye malam
ta ba sai an faɗa ba a jami'a to mala Allah ya saka da ba sai an faɗa cewa ya ba ai faɗan faɗan waye ba wai ni kullum ba na so wanda kalle ni ko waye ka ɗauki magana don waye ya mana. Fanzuri da za ta yi kawai da ne hari, gaskiya ne na mai sahi. Ba wai ko ga wanda ya faɗa ba, a za ta magana za ta za ta faɗa.
gaskiya Shin ne abin da aka faɗa haka ne ko ba haka ba ko ko ba haka ba ne.
gaskiya ne wannan shi Wannan shi ne. Wato abin da wasu ɗalibai suka bugo mu na
suke ta mamaki ana cikin shirin nan suka ce su abu biyu suke mamaki.
na
kowa ma da ya karanci bayani.
okay Abu na farko suna mamakin wai tabbas abin da malam ya faɗa da cewa ita wannan kalita ta Tijjaniya hmm ta shafe gaba ɗayan gari
okay ba wata gari malam ya karanta wannan abu ya karanto sosai
ba wata gari da da za ta yi aiki bayan zuwan kalita Tijjaniya tunda an ce ta shafe
ta shafe.
na to kuma ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma daidai da wannan addini na musulunci Hmm, ya shafe dukkanin al'addinai
gaskiya ne babu wani annabi babu wani da ya zuce ko ba da tsari da ya zo da wani raguwa addinin sa ba a ce ya fi wannan ah, shari'a tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to yaron wato sai ya bugo mu da yake ta zama muna cikin tsakiyar su kuma wannan karatun yana jefa mu cikin ba ka san mutum ba inda za ka ɗauke shi daga yanzu zuwa yanzu sai dai a kan yanzu da yake ka furta shi ya dawo shakka in ya fara shakka sannan sai ya saki wancan shakkar ya ga cewa eh wannan tafiyar ba daidai ba ce ya dawo jini na abin da yake na gaba. To na yanzu yake yin waya yake cewa to shi mamakin da yake yi in dai har wannan malamin zai faɗa ka in dai da gaske ne to ai abubuwan da malaman suke faɗa cewa ba haka ba ne gaske. Abu na farko
bar sake ambire shi duka sanu sanu da wannan ɗabi'a ɗin. Idan ka ɗau rubutu ka ga dama ka yi, idan ka ga dama ka kai.
na
To kuma yanzu an ce tashin ka yi kan kai, ka ga akwai cin kan ko? Hmm?
gaskiya ne gaskiya ne
Ina fatan kanka kana gane malam ya dawo?
eh akram kallahu ya dawo
To malam da Allah ya ji wannan bayanan. Ya na ci gaba da bayanan ko na sako.
eh ba matsala malam tunda ai jama'a sun ji kuma shi ma malam insha Allah akram kallahu kana ji malam Ba sai mun ba ta lokaci ba.
na'am eh malam yana da Tuwaɓe da matsalar lau network توقف له أكثر حتى يفهم جيدا na'am eh, eh, insha Allah
wato abin da yake mamaki cewa idan an ce ta shafe dukkanin ɗan to idan ka ga yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo ya addu wani addini ba na manzon Allah ba wannan addinin nasu mardudin alai an bayar masa ba zai ba za a Allah ba zai karba ba an gane Hmm.
ba wanda manzon Allah ya zo da shi ba ka zo ka ce yanzu za ka yi addini na annabi Isa to an bayar maka ba za ba za ka karɓa ba yanzu kiristoci da suke kiristanci wallahi Allah ba zai karɓi wannan kiristancin ba haka yahudawa da suke yahudanci a yanzu kaga addini ne na annabi Isa Allah ba zai karɓa ba wanne za su bi dole sai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haka nan su ya tabbata gaskiya ne eh akram kallahu wani dan bayani kuma malam na wa a bayaninsa yadda ya nuna mana haka wa wato addinin shi bai canja ba wa shari'a ce irin tsari amma irin na bangaren tauhidi ko aqida cewa duk a'a ai wannan hadisi ne ma okay manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ma'ashara al-anbiya auladu ullatin dinuna wahid mu taron annabawa ‘yan uba muke. Ka gani? Addini mu guda ɗaya ne sai dai shari'a kowa da ta okay okay Amma tauhidi da manzon Allah ya zo da shi shi ne irin tauhidin da annabi Musa da annabi Isa da duk dukkan annabawa suka zo da shi wato ni abin da nake so malam ya ya lura da shi a nan wajen shi ne su shi wannan dandali da yake gaya nan sun ne yanzu ya ce shi yanzu ba a daina ce masa dandali ba to amma abin da yake gaya min game da na san yana jin shi sa na faɗa abin da ya faɗa yadda ya zo wannan ya ce masa to ai kai a ɗari ka ko ke malam duniya yanzu ba ma fara tunanin a daina gaya min wannan suna sai rance masa to ka buga waya da ke da amma ni zan buga waya da wannan bayani dan a daga fito maka da abin fili shi an ba shi continuing continuing din da aka bayar shi ne malam ya faɗa a cikin bayanin sai yake cewa shi tijjani ya faɗa cewa wannan wannan dalilin ta shafe dukkanin dalilin kamar yadda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukan masa da littafi wa muhallilan alai ko fahkum bainahum bima ya shafe dukkanin abin to kamar littattafan da suke na da alqur'ani ya shafe kowanne haka dalilin tijaniya ta shafe dukkanin dabi'u to idan ta shafe dukkanin dabi'u shi abin da yake buga masa hankali ai a gefen guda an ce wannan dalilin ba ba dole ba ce da ɗauki ne in ka ga dama ka yi in ka ga dama kada ka yi abin da ake nuna mutane ke. To yanzu a wannan bayanin nasu shi ka da ce ne ce nan duk wanda ya yi wata ɗariƙa ba ta su ba Allah ba zai karɓa da ta su Ko ba aka yi bayanin?
Eh aka yi wakana tun da an ji.
Ina fatan an gane bayanin barbanan ya yi bayani da Allah.
To ba matsala insha to Allah.
yawa na gode insha Allah sai ka daga fito maka da bayani hatta a rafa amzayi fa jazakumullahu khairan jaza ina sha Allah Amin malam, amin malam. Karwa kallawa na gabe da bayi. Malam ya dawo amma ba a ganinsa. Ba a ganinsa. Ya dawo amma malam ba a ganinsa. Akar wakallahu dai muna tare da malam har yanzu. Wato ɗan uwa ɗazu da ya bugo ya ce wato a ringa ɗan wato wannan ɗin shirin abubuwan da aka faɗi saboda wani ya hawo ne wato a makare bai san abin da ake tattaunawa a kai ba wato gaɓoɓi guda shida malam ya kawo ya naƙasha a nan wato da ya yi shida yanzu ma a'a da ya yi shida yanzu ya yi biyar biyar ya yi a yanzu zamu ga ɗaya biyu uku
zero, hudu biyar eight, guda zero, biyar ya yi.
eight, two, zero.
assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
yawwa insha Allah a yanzu malam zai ci insha Allah assalamu alaikum akaramaka Allah
mala alkalami assalamu alaikum malam yanzu kana ji
ba na jin sautin na gani ke baya fita ba na gane me kake faɗa
ya salam amma akaramaka Allah ina zuwa ana Eh?
in dai baka ji akwai matsala malam da ya sa iya bi in gani Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam na muna jin ka dan uwa Wa alaikum salam.
assalamu alaikum zai zo ne
Wa alaikum salam. Ya shirya program ana.
alhamdulillah radiyon na ya kama akaramaka Allah iya fis din nan da aka cire iya fis mala alkalami na ce iyafis a ba wai kai ba dan uwa da yake kan layi da ya kan layi ina zuwa iyafis da malam da ka cire ki mu gani a da cire iyafis yawa sai mu gani ko zai
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam dan uwa muna jin ka
Eh, Mala alkalami an wani lafiya ya kokari.
alhamdulillah a yanzu ba da kana ji
Assalamu alaikum. Aminu Nasiru ke magana wanda yake Abuja.
to a malam malamin nasir barka da zuwa
Eh, barka dai mala alkalami. Ai na so shirin tun da aka fara.
Allah sarki malami da amma dai an yi sharin din Da sa Allah. Insha Allah.
to Allah ya saka da alkhairi
Ana wancan na ni sai da ya zo ya yi mana karatu Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya ba da lada. Wannan Insha alheri ne Allah.
kawai.
insha Allah to Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi mun gode assalamu alaikum akramakallahu kana ji yanzu akaramaka Allah yanzu kana ji amma malam gurin nan na ɗazu hello
kana shi na malam kanawi eh ina jin ka kana ji yanzu malam
in na fi da iya biskin kai baka shi shi yasa na maida
to ba matsala in dai kana ji na yanzu shikenan malam malam ɗazu akwai wani ƙara kusan ka babu wani abu mai ƙara da ko kai magana kai tsaye
eh babu wani abu mai ƙara yanzu abin da ke faruwa malam wani Na'am.
malam wani babban malaminmu daga Kano ya bugu zero seven zero eight sai yake bayani dangane da wai a ƙara faɗaɗa bayanin nan dan na'am dan dan za kan layi tsaya kan layi tsaya kan layi
Okay, to malam.
akarmaka Allah wai a ƙara faɗaɗa bayani wai da aka ce ta shafe sauran ɗariku kenan yanzu in mutum ya yi aikin banza ba za a karɓa ba ko me ake nufi
eh
da aka ce ta shafe dukkanin ɗariƙu na'am
to wai me kenan wa mutum ya yi aikin banza tunda an ce kamar ta shafe sauran ɗariƙu kamar yadda shari'a ta manzon sallama mun san ta shafe dukkanin shari'a
eh haka ya faɗa kenan kaga an ko haka ne duk wata ɗarikar da za ka yi sauran ɗari wanda ba tijaniya kai ba kaga ka yi aikin banza kenan dama yana da maganganu masu haka da ya faɗa da shi da inyas cewa a'marun nasi zahabat majjana rayuwar mutane ta tafi ga banza ba su da wani abu sai wanda suka yi salatul fatih ma aure aga manganu ne wanda duka suka dace da irin waccan magana cewa dalika duka duka janiya ta shafe duka sauran daliku kuma ta ruguza su idan kaga duk wanda ke kan wata dalika wanda ba ta janiya ba yana kan abu ne ruguzajji da baya da wata fa'ida ba wani amfani da zai samu kudashin abu ruguzajji
Allah ya tsare Allah ya ganar da mu Amin.
ina ga makallahu da yake sauraro kuma da yayi da insha Allah yawa wa ke kan layi assalamu alaikum assalamu alaikum wa ke kan layi dan uwa assalamu alaikum assalamu alaikum wa ke kan layi dan uwa na na ɗauke shi kuma yana kan layi amma bai wannan ba ina ganin akaram kallahu saboda malam mu ban malam yan uwa wanda yake na direct din nan ya kira mu sai mu ɗauki wanda yake na wasu haka wanda ba zai jima ba saboda malam abin malam ya wannan kuma malam ba baya ji na sosai ko malam ba ka ji ke sosai lalle ana ya dan takaita saboda dare yayi ba a okay dauki na wasu kin shi gwargwado haka to insha Allah to yanzu da dan haka duk wanda ya kirawo na direct gaskiya ba zai samu ba saboda malam dare ya fara yi insha Allah yanzu iyaka na wasu mai duk wanda ya kirawo zai samu na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum rahmatullah. Na an lafiya da wa muke magana. Dawa. Oke malam Yasir daga nan Nijar. Na muna jin ka malam Yasir.
Ina ma malami na fata alheri ba.
To akramakallahu yana jin ka.
Eh saboda malamin dole muna bibiyan shi daga nan malamin mu ne wanda ke agadas kuma mu nan muna nan ya mai. Ina mishi fata alheri kuma Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara ɗaukaka shi.
Amin amin amin.
Abinda kuke yi, Allah ya biya ku kuma Allah ya sa alheri.
Amin amin. Akramakallahu wannan wani dan uwa ne daga can Nijar. Ni Na'am.
ne. wato ya ce yana bibiye ka kuma malamin sa ne kai yi neman addu'a Allah ya saka ma da alkhairi suna bi kuma suna fahimta sosai Allah ya mishi sakayya da mafi alherin abin da ya saka.
abin malam to da haka waɗanda dai suke kan layi yawa ga babban mai gidan ya kira gaba ɗaya goga kenan assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah malam muhammad
Na'am Sheikh, Allah ya karba.
Malam Muhammad, barka da zuwa
Barka ka dai muna ma Sheikh fata alkhairi Allah ya taimaka don karatun da ake muna Allah ya taimaka man na da tambaya guda ko da guda biyu aka. Na farko Malam ya ce cikin karatu sande na fahimce shi ya ce idan eh, wani karatu da shi an yi asiri ko Ibrahim ya cewa idan aka auna ratunsa bai dace da shari'ar musulunci ba a turayar. To me yasa ni maluma na gano wanga bai dace da musulunci ba ba ba ba tambaya na farko gaba tambaya na biyu wani tambaya na biyu sauka.
wa me yasa shi an ga bai dace da musulunci ba ba a yawa ne
Na'am na'am na'am.
assalamu alaikum akarbakallahu
Malal kanan Wato wannan shine babban oga ɗin gaba ɗaya wanda ya buɗe wannan feji mai albarka wanda ya buɗe ne don ci gaban addinin musulunci ya nema fatan alkhairi ya ce yana da tambaya ya ce a karatunka ka nuna cewa an ce wato shehu ya ce duk abin da aka ji daga gare shi wato idan ya saba da shari'a a yar to shine sai yake cewa to me yasa ba za a yar ɗin ba wa ba a yawa ɗin irin abubuwan da aka yi karantowa aka ga sun saba da shari'a din tun da shi ga yadda shehu ya ce.
Malal kanan Na,
ina masa fatan alkhairi ne ma Allah ya saka masa da alkhairi.
abin malam.
Allah ya tabbatar da diga da gamu gaba daya akan gaskiya ya kashe mu akan.
Na, Wannan ka'idar da suke faɗa Malal alkana a iya nazarin da na maritabar da janiya in za a aiki da ita to ba abin da zai musu saura ce da janiya. In dai za a aiki da ita akan hakikat da duk abin da ya halafa mu shari'a wanda ke cikin tijaniya a aji shi ke abin da ke shari'a to za a daina tijaniya gaba ɗaya ba abin da zai saura ce. yanzu abin da kaga yan tijaniya sun yi musharaka da shi da sauran musulmi wasu abubuwa ne wanda dama Allah da manzon shi suka yi umarnin a yi hakan ko a guji hakan amma duk abin da ke da alaka da tsarin dariƙa wanda su suka dora kan mutanen su akai da sharaɗan su da komai da komai da falar da suka rattaba ma kansu wannan ababa in za a bi wannan ka'ida ba abin da zai musu saura a cikin dariƙa tijaniya ta kaftin wannan shine iya fahimta da nan wannan ka'ida in za a azata akan littattafan tijaniya da abin da suka musa da abubuwan da suka saba ma Allah da manzon shi
Tambaya na biyu na'am.
shi ne, ana ji na.
Eh ana ji ana ji malam Muhammad.
To, tambaya ta ƙarshe shi ne, Malam ya yi bayan cewa a cikin littattafai um, yadda rina cewa Sheikh ya gwada kamar yakin annabi kiri da muzu. Mun samu malumma kuma akan wanga shafi su yi muna karatu kamar eh ganinsa kiri da muzu haka nan ne. to yanzu ya za mu yi mu babbata wanda malam ke faɗiwa da danwayen mu maluma wanda suka zo kan wanga shafi suka faɗi wannan shine tambaya na da karshe wassalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato wannan shine wato babban mai gida kenan malam Muhammad kenan wanda ke daga America kenan wanda ya yi tambayoyi guda biyu Assalamu alaikum, akaramka Allah.
Alaikum salam malam alkanawi.
Malam tambayan malam ta biyu shine.
Ah,
Ka karanto cewa Sheikh Ahmad Tijani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bashi abubuwan da ya gaya masa kiri da musu a farke.
na'am.
A wannan feji mai albarka akwai ‘yan uwanmu malaman ɗariƙa da ya gayyato suka zo suka yi bayani kafin wannan lokaci cewa e ana iya ganin manzan Allah a farke kuma hadisi ne suka fito sai ce to yaya za a haɗa abin ya ya ya abin yake
Duk da bana jin sautin malam alkanawi sosai, amma abin da na fahimta cikin tambayan kamar yana so ya ce ai hadisi ya tabbata cewa ana ganin annabi a mafarki kuma wanda ya gansa a mafarki zai ganin sa a farke to ya za a hada abubuwan da abin da Ahmad Tijani ke faɗa cewa annabi ya faɗa masa haka ne
gaskiya ne eh a waka ne mana
na'am haka ne ko haka ne
haka ne malal kanawi haka ne sosai a karan kallawa haka ne
wannan muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dama ya ba mu lokaci mu zo mu hau wannan mas'ala karan kanta cewa wai shin wannan hadisin me yake nufi mai malamai magabata managarta suka fasarta wannan hadisin wani zance ne ya fi kusa da daidai daga cikin zantukan malamai ina fata mun gane amma zancen a ce ana ganin annabi kiri da musu bayan mutuwansa zance ne gaskiya wanda baya kusa da a karbi sama baya kusa da hankali baya kusa da fitara shari'a ma ba tare da wannan ba kenan malamai sun yi bayani mai ake nufi da za a gane sa idan aka gan sama mafarki za a gane sa da muna fata Allah ya ba mu lokaci mai bayanin haka ma malamai sun yi ta bayani game da wannan kadai an ban manta ba malam yusuf musa sani suna lokacin da yake karanta alhadiyatul hadiya da kuma na kashasta da yayi da shi dan tashaniya ya yi kokarin bayyana abin da ke daidai da yana ganin mutane masu sauri suna iya sakan su bi wannan halaka su bi da bidiyoyi da suke nuna ba wai ana nufin a ga manzon Allah gari da musu bane saboda waƙa'i da dama sun faru a tarihi wanda an samu sahabbai khalifofi shiryayyu daga cikin halifofin annabin nan guda hudu sai mas'ala ta zo musu su ce ina ma da annabi yana ne warware mana wannan mas'ala daga irin su ya kamata su ga annabi kire da musu ne musu mas'ala ba yau ba bayan shekaru aro aro Ahmad Tijani fa yana haɗuwa da manzo Allah kuma galibin haɗuwa da suke ma mafi yawa annabi shine yake garzaya wa jawar Ahmad Tijani wai Ahmad Tijani ba ne ke zuwa garza wurin manzo Allah duk haɗuwar da suke mafi yawa zaka gani annabi ne ke zuwa Ahmad Tijani kai ka ce annabi shi ke Ahmad Tijani ke da Allah dai ya fahimta da nasi
Amin akarwa kallahu Allah ya saka da alkhairi malam to na'am assalamu alaikum waye kallaye ina ganin akarwa kallahu wannan ya zama na shine na karshe insha Allah waye ke kallaye yawa saboda dare yayi malam ba
wani umar ne daga libya ina muku fata alkhairi alishek malam karanawi da kai da malam sani ibn hazm ina muku fata alkhairi na'am malam yana jin ka
ni na kira ku ne muku fata alkhairi kuma wajen malam akwai sautin da yake kada muryar nayi wani lokaci yana dan rawa haka to ina ji maganar iya tace
Okay, akaram kalla wai daga gurin ka ne ina jin earpiece ne. Amma malam ya ce da yasa eh ina ji iya ina ji iya ne shi yasa ina komen ma ina ji ba ku gani ba
Okay, ba mu gani ba dan uwa Allah ya saka da alkhairi.
eh ina muku fata alkhairi Allah ubangiji ya taimake mu gaba da Amin amin amin. Yau bari sai hakuri insha fata Allah.
alkhairi na Na'am. Sai hakuri insha Allah sai dai a zama na gaba. Amma malam earpiece wai earpiece din da shi yake sawa abin yake dan rawa insha Allah a gaba ma gyara. Akaram kalla ina ganin mun tsaya a nukuta na goma sha ɗaya insha Allah kuma malam Ba yadda karatu laifi malam yake kana.
yawa yadda kuma karatu yake gudana akwai ƴan uwa ta nan suna ta mesin wallahi ya tafi yadda ake so alhamdulillah malam wayan da za a ɗauko sa'an nan a ɗauko na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam sai a haɗa wallahi abubuwa suna tafiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa ya ga hali saboda Allah Allah ya sa mana a mizanin mu Amin ya rabu.
malam idan akwai ƴan gabatarwa ko wani wannan ayyukan malam lalle ba abin da za na faɗa sai in ce da abin da muka faɗa muka dace daidai dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma da abin da ke kama da shi da muka yi Allah ya fi mana gaba ɗaya kuma wannan kira ne zuwa ga mabiya da tijaniya khasatan wanda ake jaye da su da galibi yan uwa ne suna son alkhairi suna son annabi suna son Allah zuciyarsu shi yasa suka yarda da su mai amma da sun san hakikanin jami'in da zahirin abin da ke kunshe da ita da ba ni tsammanin za su yi da kasancewa mutane da su san Allah da sun shi fatan mu Allah mai da su kan daidai jagororin mu Allah su sanci daidai mai da su akan turba da mu da su mu dace da me yake cewa tsira kuma samu shiga gidan aljanna gaba daya أرشى من لزاني يا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah ya saka da alkhairi malam. Kuma kamar yadda bayani yake kofa a buɗe take kowa zai iya zuwa wato ya mayar da martani kan wannan karatu wannan feji ne na kowa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.